نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين إن من أعظم العبادات التي أمر الله بها عباده بل وجعلها ركنا من أركان دينه القويم هي عبادة الحج لبيته الكريم أوجبه الله على من استطاع إليه إلى ذلك سبيلا قال جل شأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولم يزل الناس يتوافدون لبيت الله الحرام حجاجا منذ أن رفع إبراهيم وابنه إسماعيل قوائد هذا البيت وأذن إبراهيم عليه السلام بالحج تطبيقا لأمر الله تعالى له حين قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وسيظل المؤمنون يحجون ما دام على الأرض من يحمل في قلبه إيمانا عباد الله والحج من العبادات التي حكمها ظاهرة وفضائلها متكافرة وثمارها بينة للعيان منها ما يجنيه المرء في الآخرة ويجازى عليه أجرا وحسنات ومنها ما هو ملموس في الدنيا يقطفه المرء عاجلا ومنه ما ينعكس على القلب والروح وقد أوضح الله تعالى بسريح العبارة أنه شرع الحج لعباده ليحصلوا منافع ليحصلوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في تلك الأيام التي حددها سبحانه فقال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عباد الله إن من أهم فضائل الحج ومن أكبر الدوافئ لأدائها أنه من أعظم الأعمال ومن أنفس القرب عند الله تعالى فقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أي العمل أفضل فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أخرجه البخاري ومسلم والحج المبرور عباد الله هو ما كان خالصا لوجه الله تعالى وأدي تاما بأركانه وواجباته وأكثر فيه الحاج من أعمال البر وعلى رأسها ذكر الله تعالى واجتنب فيه أعمال الإثم واجتنب فيه أعمال الإثم في الرفث والفسوق والجدال والمعاصي وما كان حجا مبرورا كهذا فإنه ليس له ثواب إلا الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحديث متفق عليه أيها المسلمون ومن منافع الحج إذا اكتملت أركانه والذي أداه صاحبه من غير أن يقارف رفثا أو فسوقا أنه سبب لمغفرة الذنوب ومهل الخطايا فيعود الحاج طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه قد غسله ذلك العمل الصالح من أدران ذنوبه وطهره من وسخ آثامه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أخرجه البخاري وعند مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وعند الترمذي في سننه من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه ومن منافع الحج عباد الله الاكثار من الحج والعمرة ومتابعتهما ينفيان عن صاحبهما الفقر كما وعد بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, والفضة وليس للحاجة المبرورة ثواب إلا الجنة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وصحه الألباني أيضا ومن أعظم منافع الحج وفوائده هو وسيلة لتربية المسلم على خضوئه لربه واستسلامه له فالحاج يتربى في هذا الموسم العظيم على أن ينقاد ويستسلم ويطيع ربه طاعة مطلقة سواء في الأعمال التي هي مطلوبة في الحج كتركه الزينة وتجرده من اللباس المخيط وفي طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة ومبيته في الأماكن التي يشرع فيها المبيت وفي الحلق والتقصير وغيرها ومنها عباد الله فقد أباح الشرع فقد أباح الشارع للحاج أن يتجر, أن يتجر وأن يمارس, وأن يمارس البيع والشراء في هذا الموسم الذي يتوافد الناس فيه من أقطار المعمورة والذي هو مظنة للأرباح وتنمية المال قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقد اتفق أهل التفسير على أن معنى قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي أنه ليس على من حج أي حرج أو إثم إذا ابتغى فضل الله بالتجارة والإجارة ما دام ذلك لا يشغله ولا يلهيه عن أي شيء من أعمال حجه ومن منافع الحج ما يصيبونه ويحصلونه من لحوم الهدي التي يذبحها من شرئ لهم أن يقدموا هديا من بهيمة الأنعام مع تعبدهم لله فيها وذلك بأن يذكر اسمه عليها فيأكلون منها ويهدون ويتصدقون قال الله سبحانه وتعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق عباد الله هذا بعض الفوائد والمنافع العظيمة التي يجنيها الحاج من حده والتي يكتسبها من يمم وجهه شطر المسجد الحرام ليؤدي فريضة الله عليه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا ما سؤال بركة wancan sati da ya gabata malaminmu malam murtala ya gabatar da khutba akan kaifiyatul hajj duk da huduba ce da aka yi ta a takaice saboda yanayi na lokaci yau insha Allah ta'ala hutubar mu za ta tattauna ne game da abin da ya shafi ba'abu manafi'il hajj wasu daga cikin amfanoni da mai aikin hajji yake samu Allah subhanahu wata'ala ya ajiye abubuwa masu amfani masu fa'ida sawa'un a duniyance ko a lahirance wanda duk ya aikata aikin hajji zai samu Allah subhanahu wata'ala ya samu na da rabo yan uwana masu albarka lallai daga cikin mafi girman ibadu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da su bar ma ya sanya su a matsayin rukunai daga cikin rukunan addini gaba ɗaya akwai ibada ta aikin hajji zuwa ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala mai girma Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wannan aiki akan dukkanin musulmin da ke da dama da kuma iko kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila Allah subhanahu wata'ala ya wajabta aikin hajji akan mutane amma sai ce man istata ilaihi sabila ga wanda ya sami ikon zuwa zuwa ga wanda ya sami ikon zuwa wajen ga wanda yake da guziri da abin da zai bari a gida ya samu dama ya je ya soke farilla ya dawo babu wata matsala to duk wanda ya samu wannan damar to ya sani cewa lalle aikin hajji ya wajaba akan sa dole ne ya je ya sauke shi yan uwana masu albarka mutane ba su bushe ba suna ta tururuwa suna ta tafiya jama'a jama'a zuwa ga wannan daki mai girma mai albarka a matsayin masu gabatar da wannan ibada ta aikin hajji tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa Ibrahim salam da ɗansa Ismail salam su ɗaga ginin ɗakinsa mai alfarma na Ka'aba suka kuma aikata wancan aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su bayan kammalawarsu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya annabi Ibrahim salam da ya yi shela yayye kuwa ya yi kira a cikin jama'a akan kowanne musulmi da ya sami iko ya zo wannan ɗakin ya gabatar da ibada a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hajji ya ce wa azim fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin يأتينا من كل فج عميق الله سبحانه وتعالى يأتي وأذن في الحج يا إبراهيم عليه السلام كي يكوى كي شيلا أتكم متاني دان سوس قباتد أيكن هج إبادر أيكن هج يأتوك رجالا الله من أكون سركيتي إذن كي ون يكوى ذات زومك رجالا وسسنا تفاء كان كفافوانسو دقاقروروانسو وعلى كل ضامر وسكما ذات زوء أهيه akan ɗamfararrun dawakai daga inda suke ya ci na min kulli fajjin amik Allah subhanahu wa ta'ala ce za su zo daga kowanne saƙo daga kowanne sashi mai nisa daga cikin sasannin duniya babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi ibrahim ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ya rabb ta ya za a yi maryata ta iya isarwa da mutanen duniya gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce masa kai dai isar kai abin da aka saka isarwa ta muci saboda ka annabi Ibrahim ya hau ɗaya daga cikin duwatsun Makka wasu suka ce ya hau dutsen Safa ne wasu suka ce ya hau Jabal Abu Abi Ubais ne da sauran maganganu da malaman tafsiri suka yi yayye kuwa yace ayyuhan nas inna Allah amarakum an tahujju Allah madaukakin sarki ya umarce ku da ku yi aikin hajji fahujju kowa ya fito aikin hajji malam abdullahi na abbas yake cewa wannan ye kuwa ta annabi ibrahim sai da ta isa ko ina daga cikin sasannin duniya hatta ɗa da ke cikin mahaifiyarsa da tsatso da wanda ba su fito ba duk sai da wannan ye kuwa ta isa musu saboda haka annabi ibrahim ya isar ya kirayi mutane da su zo su gabatar da ibadar aikin hajji duk wanda ya taso daga garinsu yanzu ya yi niyyar gabatar da aikin hajji yan uwana masu albarka yana amsa kiran annabi ibrahim ne alaihi salam kiran da shi kuma allah maɗaukakin sarki ya umarce shi allah ya ba mu ikon amsawa yan uwana masu albarka lallai mutane ba za su gushe ba suna ta tururuwa wajen amsa wannan kira mai girma na annabi ibrahim alaihi salam matuƙar a duniya akwai wanda ke ɗauke da imani a zuciyarsa an ta yi kenan Allah maɗaukakin sarki ya tashi duniyarsa aikin hajji na ɗaya daga cikin ibadu wanda hikimominsu a fili suke ƙarar ‘yan uwana masu albarka lallai falalar aikin hajji yawanta ba kaɗan ba ne lallai fa'idodin da suke cikin aikin hajji abu ne da ido ke shaidawa daga ciki akwai abin da mutum kan girba ya samu falalarsa tun a nan duniya akwai abubuwan kuma da mutum baya iya samunsa sai ya goma ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku ga cewa daga cikin ibadu da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutane su aikata za ku ga akwai waɗanda hikimominsu a ɓoye suke malamai sun bawa Allah maɗaukakin sarki sanin hikimarsa akwai abubuwan kuma da Allah maɗaukakin sarki da kansa subhanahu wa ta'ala yake bayyana hikimarsa wani aikin kuma za ku ga sai malamai sun kai sun komo sun shiga sun fita sai su binciko hikimomin da ke cikin aikin almuhim da yan uwa shine matukar aiki ibada ne dama kai bawa ne ni bawa ne mu bayi ne Allah madaukakin sarki bautar da mu yake mun san hikima ba mu san hikima ba abinda muke jira umarnin Allah mu aikata kawai inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'ana ba ma jiran musan hikimar kuma musanta ba amma dai ana kokarin gano hikimar ne domin abin ya ƙara darsuwa a cikin zuciyarka zuciyarka ta ƙara kwadaituwa zuwa ga tashi ga aikata wannan abubuwa to shi sawan lokaci malami suke ambatar abubuwa na hikima da Allah subhanahu wata'ala yake ajewa a cikin ayyuka da yawa lallai a cikin ayyukan hajji akwai a amfanin nika da dama da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a ciki wanda mutum zai samu kamar da na ambata wasu tun anan duniya zai same su wasu ya je lahira zai same su wasu abubuwa ne da suke gyara masa zuciya su tace masa zuciya su wanke masa ita tsaf zuciyarsa ta dawo farakal wannan duk aikin hajji na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum wannan shi sa waccan ayar da muka gabatar da Allah ya ce wa azim fin nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq sai Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum Allah ya ce mutane su zo su yi aikin hajji ne li yashhadu manafi alam dan su halarci amfanonin da yake nasu ne wanda Allah ya ajiye dan su amfana da su sannan wa yadhkuru smallahi su kuma ambaci sunan Allah madaukakin sarki fi ayyamin ma'lumati a a waɗannan sanannun kwanaki su ne kwanaki guda goma farko na watan zulhijja kamar da malaman tafsiri suka fassara alama razaqahum akan abin da Allah subhanahu wataala ya azurta su da shi min bahimatil an'am na dabbobi na nima da mutane suke yankawa ashe yan uwa tunda subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa lallai a cikin aikin hajji akwai amfanonin da za mu samu to ko shakka babu akwai amfanoni shi sa malamai sun bi diddigi sun kai sun kawo wajen zakulo mana amfanonin nan amfanoni ne masu yawa yan uwa lokaci irin wannan yayi kaɗan ya kididdige su sai dai mu ambaci abin da lokaci ba mu dama kawai sauran kuma karatuttuka na yau da kullun da bincike ga ɗaliban ilimi shi zai sa su gano abin da ke ciki fata dai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfanuwa da amfanin da ke ciki dan uwana masu albarka daga cikin mafi girman amfani da ke cikin aikin hajji shine aikin hajji na ɗaya daga cikin mafi girman ayyuka na ɗaya daga cikin mafi tsadan ayyuka da ke kusanta bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya rawaito yace an tambayi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ayyul amali afdal ya rasulallah wanne aiki ne ya fi falala gaba ɗaya a cikin ayyuka na ibada sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ba su amsa da cewa imanun billahi wa rasuli babu aiki mafi tsada kamar imani da Allah tataccen imani da Allah da kuma imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan shine kololuwa a cikin aiki sannan sai mai tambaya ƙara cewa sannan me ya rasulallah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce aljihadu fi sabilillah abu na biyu shine yin jihadi dan ɗaukar kalmar Allah subhanahu ta'ala wanda ko ka san falala da lada da abubuwan da Allah madaukakin sarki a jiyo jihadi masu jihadi ba kaɗan bane so da shine yazo a mataki na biyu wannan mai tambaya har yanzu bai haƙura bai ce ya rasulullahi sai kuma me sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce hajjun mabrurun shine kubutaccen aikin hajji aikin hajjin da ya kubuta daga dukkanin abin da shari'a ba ta so abin da Allah da manzon suka hana a cikin aikin hajji shine hajjun mabrurun yan uwa ashe kun ga ba kowanne irin aikin hajji ne yake shiga cikin mafi kyawawan ayyuka ba sai aikin da yake kubutacce kenan shi sa wasu sukan je su aikin hajji su dawo ka gan su kamar yadda suke babu abin da ya canza saboda kamar yadda bahaushe yake cewa sun je ne kawai sun yi hajijiya sun dawo Allah maɗaukakin sarki mana tsari da hajijiya wallahi ƴan uwa da yawa akwai masu zuwa su ɓata lokacin su ɓata kuɗin su je su dawo saboda na farko ba su yi aikin hajjin ba sun je suna rikice rikice sun je suna faɗa wasu wasu ma abin da yake kai su shine sata a yi sata a ɗakin Allah kai wannan rashin imani ya isa idan ka bar Najeriya ka bar Kano sai ka ji inda za a ce ɗakin Allah sannan kai sata Allah ya tsare mu saboda haka ƴan uwana masu albarka lallai aikin da ke amsa sunan mafi falalar aiki daga cikin wanda annabi ya lissafa tsira da aminci tsar tabbata a gare shi na ukun su shine hajjun mabrurun kubutaccen aikin hajji wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi dan uwana masu albarka lallai abinda ake nufi da hajjun mabrur kubutaccen aikin hajji shine aikin hajjin da ya kasance an yi shi ne dan Allah subhanahu wataala shi shi kadai dan neman yardarsa ba a yi shi dan mutane su gani su ce na zama alhaji ba ba a yi shi dan ketare ni ba dan alhaji wane ya je ni idan ban je ba akwai matsala mun saba zuwa duk shekara wannan karan idan ban je ba akwai matsala duk wanda ya aikin hajji ba dan Allah ba babu ruwan Allah madaukakin sarki da aikin hajjinsa shi yasa dole ne kasance khalisan li wajhillahi subhanahu wataala sannan wa uddiya tamman bi arkanihi wa wajibatihi a kuma gabatar da wannan aikin hajjin a ba da shi a sauke shi cikakken aikin hajji da rukunansa da duk abin da yake na wajibansa da duk abin da shari'a ta shar'anta a cikinsa a yi shi shi sa duk mai niyyar zuwa aikin hajji yan uwa lallai ne wannan dole ne wajibi ne tilas ne ba zaɓi ba ne ka je ka koyi aikin hajji ba wasa za ka je ba ba kuma yawon buɗe ido za ka je ba ba kuma hira za ka je ba a'a wani aiki ne da mahalicinka ya ce ka je ka yi shi saboda haka ka tambaya ya mahalicinka ya ce so a yi shi idan kana so ka yi ya karba saboda haka dole sai ka yi shi yadda ya tsara sannan hajjin mabru shine aikin hajjin da aka yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin sa aka kuma yawaita dukkanin aikin da yake ya shiga cikin aikin da'a sannan aka nisanci dukkanin ayyukan da suke na saban Allah ne daga kwarkwasa da fasikanci da jayayya da musu da kuma dukkan abin da yake sabo ne lalle sai an guje su kafin aikin hajji ya amsa sunansa hajjin mabrur lalle duk aikin hajjin da ya kasance ya cika sharɗan da ake bukata ya zama alhajju almabrur to lalle annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aiwa ma'abocinsa bushara laysa lahu jazaa'un illa aljanna babu wani sakamako da ya dace da mai irin aikin kawai sai Allah madaukakin sarki ta ya bashi aljanna shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira yace umara idan mutum ya je aikin umara zuwa wata umarar ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma ka yi wata zuwa wata annabi ya ce yana kankare abin da ke tsakaninsu daga umara zuwa umara ana kankare maka zunubin da kai da ke tsakaninsu sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara da cewa alhajjul mabrur kubutaccen aikin hajji laisa lahu jaza'un ba shi da wani sakamako illa aljanna sai aljanna wannan hadisi shi ma yan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi yan uwana masu albarka daga cikin amfanoni da mai aikin hajji zai samu idan aikin hajji ya cika dukkanin rukunai da shar'in da muka ambata ma'abocinsa kuma ya aikata shi ba tare da ya zakke wa abin da shari'a ta hana ba na kwarkwasa in aka ce kwarkwasa shine dukkanin abin da zai iya bayuwa na motsa sha'awa na magana ne kuma ko aiki malamai suka ce shine muqaddimatul jima' abubuwan da suke gabatuwa na maganganu ko wasu ayyuka da za su iya motsa sha'awan namiji ko mace to wannan arrafafu kenan duk wanda ya kokari ya guje waɗannan ya guje duk abin da yake na fasikanci ya guje duk abin da yake na jadal ko aljidal musu jayayya fada dan mutumin da ya je aikin hajji fada ba nasa bane musu da jayayya ba nasa bane wani ya zage ka karama ba nasa ba nasa bane duk wanda ya maka abu kai hakuri ka bashi da Allah ka dawo gida kai akwai abin da ya kai ka ka je ka yi aikinka akwai abin da ya kai ka duk mutumin da ya kauce waɗannan abubuwa to ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya yi masa busharar za a kankare masa zunubinsa zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi subhanallah haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shi man hajja wanda duk ya yi aikin hajji walam yafsuk bai fasikanci ba walam yarfus bai karkasa ba raja'a ka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yaya jariri yake fitowa daga cikin mahaifiyarsa shine ya fito ba shi da zanubin kowa bai aikata wa kowa komai ba na sha faɗa wasu na tawai akwai alakin uwa ba wani alakin uwa me yayi alakin uwa me yayi shi yace dole sai ya fito Allah madaukakin sarki kaddara fitowarsa saboda ka bashi da laifin komai to haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutum zai da wannan abin akwai dadi yan uwa raja'a ka yaumi waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi haka mutum zai dawo fresh duk wasu zunubai da abubuwa duk Allah ya tafi da su amma fa sharadi sai ya kasance walam yarfus walam yafsuq ba musu ba jayayya ba fasikanci ba kwarkwasa shi sa na ga muku suna zuwa ne su je su dawo saboda suna zakkewa abubuwa da yawa da aka hana a ciki so da duk wanda ya samu kansa a matsayin mai aikin hajji ya kware kiyaye waɗannan abubuwan domin ya hajji kubutacce irin wanda ake samu waɗannan falala da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata dan uwana masu albarka wani hadisin na muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi wanda duk ya je wannan ɗaki na na Ka'aba mai alfarma bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a cikin ruwayar Tirmidhi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi cewa yi duk wanda ya je bai aikata waɗannan abubuwan ba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na zuban sa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kun ga dai irin wancan din ne dan uwana masu albarka abu na gaba daga cikin amfanoni da aikin hajji ke dauke da shi shine aikin hajji yawaita aikin hajji da umara kai aikin hajji na farilla ka sauke idan ka samu dama kana da hali Allah ya sare maka irin ka komawa kana yin aikin hajji da umara na nafila wannan shi ma yana da nasa amfanin na musamman shine yana tafiyar da talauci da babu e yawan aikin hajji da umara bibiyar mutaba'atul hajji wal umara bibiyar aikin hajji da umara in uwa yana tafiyar da talauci ya kore talauci talauci sai dai kan kallon sa a wani wajen matakar kana wannan aikin Allah ya mana tsari da talauci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umara ku rinka bibiyar tsakanin hajji da umara ku yi hajji ku yi umara ku yi hajji ku yi umara idan kana da dama fa innahuma yanfiya lil faqara annabi ya ce saboda hajji da umara yawan yin su da bibiyar su suna kore suna share suna tafiyar da talauci yan uwa wa dhunub yan uwa ba talauci kadai ba da zunubai eh ba talauci ba zunubi sai me kenan sai jin daɗi kawai ba talauci ba zunubi sai jin daɗi Allah madaukakin sarki ya samu dace kama yanfil kiru khabas al hadidi wal zahab wal fidda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kamar yadda ka san wuta ta zage zagi wuta ta kira idan aka sa karfe a cikin ta yake tafiyar da dattin karfe ko dinare ko azurfa idan aka sa dinare wanda ba a buge shi ba wanda ba a gyara shi ba a cikin wuta da an fito da shi an buge sai ga ya zamto ja yadda yake kallata ta fito yadda take to yadda kaga wuta tana yi wa ƙarfe idan an sata ta wanke shi duk da tun da yake ciki ya fita ba tsatsa ba wani abin da zai sa ƙarfen ya kasance bai gani ba to haka hajji da umara yake tafiyar da talauci e kaga wasu daga cikin mutane ai ko saboda wannan sun yi aikin hajji da umara e saboda babu wanda yake son talauci Allah ya mana tsari da shi lalle yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara a cikin wannan hadisi ya ce sannan kubutattun aikin hajji ba shi da wani sakamako sai aljanna wannan hadisi imam turmizi ya fitar da shi yace hadisi ne hasan ko sahihi mala albani ya inganta shi daga cikin mafi girman aikin hajji daga cikin mafi girman manafi amfanin nika da mutane za su samu idan sun aikata aikin hajji wana masu albarka shine aikin hajji wata hanya ce da take tarbiyyar musulmi take ƙoƙarin tace zuciyarsu ta koya musu ƙasƙantar da kai ta koya musu nunawa cewa su ba komai ba ne da sallama wa lamarin Allah subhanahu wa ta'ala wato wata makaranta ce ta musamman da Allah maɗaukakin sarki yake sawa wanda ya ga dama ya shiga cikinta idan ka je ka karanto ka ɗauko karatun da ka ɗauko aikin hajji to idan ka dawo kamata ya aga ka sashi a cikin ayyukanka daga cikin abubuwan da zaka samu a cikin aikin hajji yan uwana masu albarka zaka ga akwai abubuwan da idan kai aka baka baka san su ba ka yi su ba amma sai shari'a ta ce kai kuma sai ka je kai misali shari'a ta ce idan ka je duk kayan jikinka sai ka tube su gaba daya hatta dan fanci da ake sawa a ciki ba yadda ka saba aikin hajji daga kai sai wannan ya duka guda biyun kawai izar da rida sama da ƙasa kawai su kadai ne a jikinka duk wanda ya sa wani abin da yake ba wannan ba to ya aikata abin da yake ake ci masa mahaduratul ihram ya saba Allah yayi abin da ba daidai ba yanzu kaga ta yaya za a mutum ya rakawa da waɗannan abubuwa a cikin gari amma saboda Allah madaukakin sarki ne ya ce kai ka je kayi kuma kana jin daɗi kana jin kayi wani abu na musamman haka nan mutum zai taho yana talbiya labbaik Allahumma labbaik ya daga muryarsa yana ta yi tun daga yanzu inda ya irami har sai ya zo masallaci mai alfarma inda zai tsawaful qudum sannan zai dakata fa ya fara dawafi ku duba dawafi yan uwa mutum zai tsaya a wajen hajar al-aswad wani dutse ne kawai za a gan shi ka je ka sa bakinka kawai ka sumbace shi wannan idan ba Allah ne saka ba za ka yi kawai ka je ka samu wani bango ango kana sumbatar sa ka samu wani bango kawai kana sa bakinka sai a ce wannan ba shi da hankali amma saboda ibada ce zaka ga rige-rigen yi ake ma kowa kokarin danna kansa yake sai saboda Allah ne saka dan ka gane kai bawa ne munqabun li amri Allah subhanahu wataala me mi kauya ne kai zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wataala ka duba wannan zagayen da zaka guda bakwai akwai zagayen da in ka zo sai aka ce kai sassarfa yanzu akwai mutumin da in ya fito a unguwarsa a layin yadda ake mutunta shi kawai a ga yana gudu sai ga mutane sun fara kawar da kai sai me ya samu alhaji me ya samu malam me ya samu akara makallau amma a lokacin ga kowa yana sassarfa kuma yana jin daɗi daɗi mutum yake jira ba wanda yake kallon wani yayi abu na laifi saboda haka Allah madaukakin sarki yace kai haka yake so kai ka gama wannan ka tafi sa'ayi shi ma haka zaka je kai wannan daga nan ka je nan kawai daga nan ka je nan ka dawo daga nan ka je nan ka dawo sai ka yi bakwai idan ba Allah ba ya isa saka wannan haka kalli tsayuwa arfa za ka je ka tsaya har sai rana ta faɗi haka nan inda ake kwana inda shari'a ta ce a kwana za ka je ka kwana haka nan zaman muzdalifa haka nan zaman da ake amina kwanaki guda uku nan ko guda ko guda hudu in aka haɗa hannun ranar sallah duk za ka ga ayyuka ne yan uwa da Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya isa ya saka ka yi su to me zai hana idan ka dawo yadda duk abin da za ka yi a aikin hajji za ka ga mutane suna ƙoƙari duk abin da za su su samu wani mai ɗan ido a cikin aikin hajji su tantaɓe shi malam abu kaza waya ake yin kan je ne ba daidai ba kowa tsoro yake ji kada aikin hajjin sai lalace hikimar wannan idan ka dawo gida mai zai hana duk abin da za ka yi na aiki ka rinka tuntuɓar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ka rinka tuntuɓa a can yadda kake tuntuɓar Allah maɗaukakin sarki a can me Allah yake so ka yi nan ma a rayuwarka haka ake so ka rinka tuntuɓa ɗan uwa wannan abin ya fito fili a gare mu mu gane shi hikima ce da Allah ke so kuma wani darasi wani karatu dan rayuwar gaba ɗaya ta Allah ce so ake ka bashi ita qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwar ta Allah ce duk abin da zaka so ake ka tuntuba mai Allah yake so in ka dawo ka koyi wannan darasin zaka ga da mai kuɗi da talaka da marashi da wanda ya fi kowa iko a duniya in dai musulmi ne yadda kake a cikin farin kayan nan shi ma haka yake a ciki ba ka da bambanci kai da shi mutumin da baka isa ka je kusa da shi ba a lokacin sai ga ka faɗa ka gata sa kuna dawafi kuna labbaika Allahumma labbaika ga ka gashi wanda a gida idan zaka ganshi protocol din ma da ake bi a ganshi kai baka sani ba kama isa ka je inda yake ba amma ga ka gashi yanzu Allah ya haɗa ku dan ka gane cewa shi ya gane cewa shi ba kowa bane shi ba kowa bane Allah madaukakin sarki ya ara masa wata dama kada yi amfani da ita wajen cutar da mutane ko wulaƙantar da mutane ko yi mutane girman kai ko abin da ya kama da haka duk aikin hajji na kuma wannan darasin yan uwana masu albarka duk mu koyi wannan me yasa idan mun dawo muke mantawa makaranta ce da take koya mana tsoron Allah da takawa makaranta ce da take koya mana bin Allah subhanahu wataala cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so yan uwana masu albarka daga cikin amfanoni da muke samu a cikin aikin hajji yan uwa akwai amfanin duniya shine zaka iya saye da sayarwa zaka iya kasuwanci zaka iya kasuwanci bayan kayi aikin hajjin ka kayi ibada ga lada an ce ka dawo kamar yadda mahaifi ka ta haife ka an ce duk abin da kai an gafarta maka an ce ba ka da sakamako sai aljanna irin wannan ɗan ladan haka sai Allah madaukakin sarki ce to ba anan ma aka ba anan ma aka tsaya ba je ka nemi duniya in ka samu dama laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum ka je ka nemi duniya ma ita ma an baka dama wannan aya ta sauka ne kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah kara masa da ambata lokacin da suke aikin hajji can irin nasu na jahiliya suna da kasuwanni irin nasu na jahiliya da suke zuwa su cinikayya irin tasu a yi waƙoƙi a abubuwa a ciki to lokacin da addinin musulunci ya zo shar'anta musu aikin hajji sai suke kyamar su rinka kasuwanci bayan aikin hajji sai Allah ya ce a babu wani laifi ku yi kasuwanci ku nemi falalar Allah madaukakin sarki bayan aikin hajji abinda ba a so shine kawai ka shagala aikin ka shagala daga aikin hajji ka koma kasuwanci amma babu laifi dan kai kasuwancin ka kuma wata mahabba ce wata mahada ce yan uwa da kowa a duniya akwai shi duk wata ƙasa da ka sani ba za ka rasa ba za ka rasa wasu adadi na mutane da suka zo wannan wajen ba so haka kowace irin haja ka sani za ka iya samunta ko ka siya ko ka siyar wuri da ake tsammanin samun riba mai yawa idan kai kasuwanci haka wannan amfani ne za ka yi kasuwanci shi sa ga alazan mota daga cikin za a tafi a ta ɗiban kaya na sanar jaka jaka a ta ɗiba babu laifi ka je kai kasuwanci ga ban da a ce doka ne sun hana sun hana shiga da kaza sun hana shiga da kaza ka je da kaza su kwace amma dan kai kasuwancin ga babu komai riba biyu kenan babu wata matsala insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka daga cikin amfanin nuka na aikin hajji da maniyaci zai iya samu bayan lada yan uwa akwai abin da zai samu na naman hadesa da yanka don dukkanin wanda ya nau'in hajji na kirani ko kuma na tamattu isi ya yi hadaya yana yin hadaya to za ku ga hadayan nan nama ne ake yankawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka sha ambatawa a wannan mambari mai albarka da ya nasa aikin hajjin ya yi hadaya da raƙuma guda ɗari sallallahu alaihi wasallam shi shi kaɗai guda ɗari kuma yasa aka feɗe su ya feɗe wasu da hannunsa ya ya yanka wasu da hannunsa ya soke wasu da hannunsa ya sa sayyidina ali ya soke masa sauran kowanne raƙumi aka yanko tsoka aka zo aka girka tukunya aka yi bararrake aka yi romo manzon Allah ya ci nama ya sha romo sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin amfanin da mutum zai samu sannan nagowar naman kai sadaka da shi akwai marasa shi akwai wanda ba su da shi kai sadaka da shi shi ma wannan amfani ne lada kan lada ke shi sa Allah subhanahu wataala ya ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman kuna da amfanoni da za ku samu a cikin dabbobin da kuka yanka zuwa ga wani lokaci abin ambato thumma mahilluha ila albayt alatiq sannan gurin da za a yanka ta gurin tikewarta ita dabbar shine ila albayt alatiq zuwa wannan yantaccen dakin shine dakin Ka'aba yan uwa kamar yadda na ambata lallai amfanin nuka da masu aikin hajji suke samu ba za mu iyakance su a wannan takaitaccen lokaci na khutba ba abubuwa ne masu yawa sai dai Allah madaukakin sarki a alazamu da suka tafi Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin aikin hajji wanda yake almabrur idan sun yi Allah madaukakin sarki ya karba musu Allah ya ba su ikon gudun duk abin da zai lalata musu aikin hajjinsu wanda suke a gida kuma Allah madaukakin sarki ba su amfana da kwanakin da zamu shiga waɗannan kwanaki guda goma masu albarka da dabbuke da shigar su Allah ya ba mu ikon amfanuwa da su gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamkumullah